بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba 26 ga watan Jumada Ula hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1441 a kalandar nasara kuma kamar 22 ga watan ɗaya 2020 kamar da aka saba mana karatu a wannan littafi mai albarka na tabbatul maulud bi ahkamil maulud kyauta zuwa ga masoyi ko kyautar da aka tanada dan abin kauna dangane da hukunce-hukuncen abin haihuwa wannan kuma shine darasi na shida mun gargara fasali na biyu inda ya tattauna akan fanalar mutumin da Allah ya azarta shi da haihuwa kuma sai ya karɓa abin mana ya karɓi rayuwar shi abin da aka ba shi kyautar ko dai kafin ya balaga ko kuma bayan ya balaga shi kuma mutumin ya yi haƙuri ya mayar da al'amarin zuwa ga Allah to mun ji ababen da Allah mutum sarki ya tanada a gare shi da bayanai daga ƙarshe-ƙarshe da malin ya kawo na cewa in dai Allah ya azabta mutum da haihuwa to ni'ima ta gama samuwa in dai mutum ya bi matakai na shari'a dan ɗayan biyu ne ko dai yaron ya rasu yana karami mutum ya yi asiya kenan ko kuma yaron ya rasu bayan ya girma ya bar mahaifi shi ma irin wannan yanayi to kaga ya bar baya da kyau ba baya da suna ba saboda ya bar abin da zai ta mashi addu'a ko kuma shi mahaifin abin nan yaron ya rasu bayan ya girma in ya hakura mahaifisan da muka huto na daraja da zai iya samu ta irin abin da ya na tarbiyyar ko kuma shi uban ya rasu ya bar ɗa zai zama ya bar nagarta a bayan shi yana kabari a kwance kuma ladar shi na kara haɓaka to za mu tashi a fasali na gaba wasu baya sa taken fasali wanda shi ne fasali na ƙarshe shi wannan baki na farko fasali uku yake da shi ya ce fasulun a na wasu haka ya sanya wani fasalin wasu kuma ya sanya da fasulun salis fasali na uku da wancan da aka ce fasulun da wanda aka kan fasulun salis duka dai fasalin safa fasalin dai na uku ne to me ne fasalin ya tattauna fi tafsirin kaulihi ta'ala game da fassarar faɗin Allah maɗaukakin sarki zalika adina Allah ya ta'udu ayat da cikin suratu an-nisa to kusan a kanta malam ya tattauna an kai an komo game da me wannan jumla take nufi ko me wannan aya take nufi tana ɗauke da ma'ana tana ɗauke da saƙonni sannan tana ɗauke da tattaunawa ta malamai aya ce da malamai sun tattauna sosai a kanta dangane da me take nufi kama tun daga magabata wanda a kansu kana waɗanda suka biyo baya su kuma suka gina duk irin fahimtar da suka gina a kai din wannan ayar ɗaya ne daga cikin ayoyi sanannu ita ce ya ɗauka suratu an nisa ma da yake ta fahimtila idan aka ce ba za ku fassara ba miki da za ku fassara ko fa in kila idan aka ce ma ta kulu fi ma ta kulu na fi kauli ya azza wa jalla me za ku ce game da faɗin Allah madaukakin sarki mana mene malamai za su ce ko kuma mu ce mene malamai suka ce game da faɗin Allah madaukakin sarki kamar shi har a lokacin shi maganganun ba su kare ba faɗin Allah madaukakin sarki aya ta uku a sura ta hudu suratul nisa fa in khiftum alla ta'dilu fawahida in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba to fawahida ku aure mace daya aw ma malakat aymanukum ko ku taƙaitu ga ku yankin da hannunku na dama suka mallaka sai mutum ya baro auren ya ma bar auren sai sai ku yanga ko ɗaya ko biyu ko kuma ma ta yassara zalika adina an da wuni wannan shi ya fi kusa da ba za ku yi zalunci ba wannan ita ce fasarar jumhur fasar sa imamu shafi'i suka ce zalika adina Allah ta umu kaga auren mace ɗaya kan ko ta kaituwa akan kuyanga kawai to shi ya fi kusa da ba za ka tare iyali ba balanta na ka sha wahala a shi imamu shafi'i aka yi fassara kuma ya dage kan cewa yana da magabata al-imamu al-kisai da al-imamu al-farra wanda an sha kan malamai ne a karni na biyu yake duk suna tare da shi akan wannan fahimtar to ga fahimtar jumhur ga fahimtar al-imamu shafi'i shine za a tattauna a duka wa'annan bangarorin in mun je kan duka da shi akwai lokaci za mu kawo maganar da malam albani shi kuma yi inda ya buɗe wa shafi'i ta kada da ya ce alimamu shafi'i ya tafka kuskure za ka samu wannan a cikin silsila ta kakasai na wasu fatoyi da ya rika amsawa suna ce baki silsila tulhuda wal nur in ka samu kasan na ɗari biyar da talatin da shida za ka ji wannan bayanin da mana da yi kada da yake cewa malam shafi'i alimamu shafi'i ya yi kuskure wani abu ban sha'awa shi kuma da ya tashi da ya gama rushe shafi'i shi ma sai ya gina gidan shi da tubalin toka shi kuma ɗalibin shi yake da malamin ma'anan shi ma ya yi kuskure ba haka yake nufi ba inda duka abin dai adalci ne sai da ya girma shi ce malamin mu bayan ya kuskurantar da shafi shi ma ya yi kuskure haka ne yana ga ga abin da aya take nufi ya dauko maganar al-Imam Shafi'i a cikin Adwa'ul Bayan fi Zahir Qur'an bil Qur'an kuma da yake cewa wannan ayar ba nan bane farkon ayar farkon ayar shine wa idan kuntum alla tuqsitu fil yatama in kun ji tsoron ba za ku iya adalci game da marayun da kuke rike da su ba kana rike da wata mareniya sai ka ji tsoron ba za ka yi adalci game da ita ba nan ma akasari da ga ma'anar ayar sai ta rikice mutum sai ka yi ta tunanin to ita har me take ne abin da ayar ke rikici ne ɗabi'a ce ko al'ada ta larabawa tun a jahiliya da musulunci ya nuna ya karfafe su idan wani ya rasu ya bar marayi to ba za a taɓa barin marayi nan su tonar ta ba su da wani zai ɗauka shi wannan wani da ya ɗauka ba tilas ba ne ya zama muharramin maraya filgalin ma ba muharrami ba ne zai iya auren mariniyar da ya aure ya riƙe to kuma zai iya wata mariniyar da ya riƙe din tana da gonaki da lambuna da fadamu da shaguna da garken rakuma da sharu da awai kaga ita da kumbar susa kowa zai shi ya aure ta to kuma zai iya yiwuwa ba ta da kawai daga ita sai ita tare suke da babu to ɗabi'ar da suka taso a kai in ka ɗauko wata mareniya ka rene ta in ta isa aure sai ka aure ta ba na cin za ka rene ta tun tana dajire an san dajire jawo mace na gaba su kudu dama ko hagu tun tana dajire sannan ta girma ka aure ta kuma ka cuce ta abu ne mai wahala za ka iya wafa ka ga in ka auren mawa ne zai iya wa zalunce ta in ka auren mawa ne zai iya wa zalunce ta in ka auren mawa ne zai iya zalunce ta to bari ka aure ta da sharadi daya ba kai ne mai daura aure ba a wannan yanayi sai dai a kira wani ya daura don ba zai baka zo ka ce to yadda na rike na bani na karba da ya ba dole a lokacin wannan damar ta kuce maka sai dai a ba wani sai ya zama ko ka zo ka karba ko a zo a karban maka mana ko ka zo da ka zo ka turo wakili kenan to a sai daga baya wata ɗabi'a mummuna ta rika ta hadowa in ya ga in ya rike marainiya ya ga tana da dukiya manema sun fito da dama har wanda suka ci shi kwanaki sai ya rike wuta shi zai aure ta saboda auren jari in ya aure ta madaman suka kare garken rakuman suka kare sai suke ta in ya so ya ba ta daki ce zawar ki wani mai tsotsai ya zo ya rukun to sai zama wannan tafiyar ta dan ta tado a ciki to shine Allah ke cewa ya ku musulmi wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama in kun ji tsoron ba za ku yi wa marayun da kuka rike din nan adalci ba in kun aure su to fankihu ma tsaba lakum minan nisa ku auro wasu matan da ba danki ba shine ma tsaba lakum minan gara'ibi fin nisa'i sai ka tsika wajen danki to da ita wannan mareniyar a mafi yawan lokuta kuna da alaƙar zumunci da ita to tun da kaga in ka aure ta saboda dukiyar ta dukiyar ta kare ka sake ta na ɗaya ne baka kyauta mata ba sannan ka taɓa zumuncin to in kana jin tsoron yarinyar nan gaskiya ban aure ta kudin nan suka kare za a iya samun matsala ko kuma ba wannan ba ni gaskiya ba zan iya auren ta ba duk da dai al'ada manyan gari da masana sun ce ni ya kamata in aure ta amma gaskiya ni ba zan iya auren ta ba saboda ba ta da komai a hannunta na aure ta ba tun da zan ci gaba da yadda mai niya bari in aurar ma wani to amma tun da al'ada ta ce kuma ni ya kamata in aure to bari in aure ta kaga ba dan yana son ta ba kenan dan wasu wai sun magana to kina ga ce to in dai kuna da wannan tsora cewa in dukiyar mareniyar da ta tsare za ki samun akali ko kuma a'a tun da ba ta da dukiya gaskiya ko ba ka aure ta idan wasu ba a garin ya sa ka aure ta ba kin son ta ba yufaikihu ma tsaba lakum min nisa ka fita wajen dai ka je ka auro duk abin da kake so na mata matna wasu da tsawaruba ko biyu ko uku ko hudu haka fa iya nan muka tsaya mu dinga biyu kenan aka yi auren mare ne ya yar dangi da kariɗi an gama da hukuncin ta in ba za ka iya ba saboda wa'incan dalilan fita wajen dangi sai ka auro biyu uku hudu to shi ne Allah ce wajen dangin da ka fita fa in khiftum alla ta'tilu idan ka fita wajen dangin ku za ka wu aure an ce ko biyu ko uku ko uku sai ka auna ka fi gaskiya ba za ka iya adalci ba nan ce adalci me yiwa ba ka da wadatar da za ka iya rike mata biyu me yiwa ba ka da lafiyar da za ka iya rike mata biyu to fa wahida sai ka tuni ba guda daya aw ma malakat aymanukum ko abin da hannayenku na dama suka mallaka ku yanki kenan talati zalika haddina Allah ta hunu kaga auren mace daya ga wanda yake da gaba zai iya adalci wa bayan yana da wadata ko kuma ga wanda zai iya adalci amma bai da wadata to ya fi kusa da kalafin zalunci zai iya rike su yana da lafiyar da zai rike su amma bai da abin hannun da zai rike su ya auro su ya bar su waccan na wainar safe wancan kuma na dambar rana to kaga tsaya ta uku to a lokacin ba a yadda ya mata biyu ba dole sai dai daya saboda in yi biyu zai zalunci dole ya ce fatawar jumhur akwai hadisai guda biyu suna na cikin sahih bukhari a kitabun tafsir karkashin tafsirin suratun nisa kuma karkashin tafsirin wannan aya ta uku mana ibn hajar a cikin fatul bari ya tattauna da abinda zai kada fito da mutum mutum da ma'anar asili kuma nan babu malam ya kawo mana bayanai to san gaske za iya fito da waɗannan ma'anoni da jumhur suke a kai sabanin abin da imam shafi'i yake a kai to zalika adana an la ta'udu wannan shi yake kusa da cewa ba za ku yi zalunci ba kada shafi'i al-imam shafi'i sai ya fassara ya ce zalika adana an la ta'ulu abinda Allah yake nufi a nan shine Allah tattura iyaluku aka auren mace biyar da daya to shi yafi kusa kusa da ba za ka tare iyali ba sai imam shafi'i ya ce to kaga da wannan fassara fadalla ala annal kiddata da iyali aula sai imam shafi'i ya ce to kaga abinda Allah da manzo suka fi so abinda yafi kyau a mutane karka tare iyali sai suke da mun shafe na ga ne ta daya ya fi ne biyu ne biyu ya fi ne uku malamai sun bin jiya akan wannan ma'anar kusan shi kadai ne kuma har wanda suka bi shi sun dawo su da yanzu ko ka bi shi ma to ta danka gaba sai ka shiga da ba a wanda za ka kai dan sakon batiri shi yasa alimana albani bai sassauta ba da ya zo kan martani kuskuren kawai da aka samu da ya rushe shi ma sai yana da tubalin toka kuma shi dan imamu al-Ahmad al-Bani da zai ke ta shi kuma yadda ya fahimci wannan ma'anar haka sun ma yadda shafi ya fahimta ne shi shafi yana cewa wanda bai da iyalai da yawa ya fi morewa duniya akan mai iyalai da yawa malamin da ce ba haka bane mal al-Bani yace akasi ne ai wanda yake da iyalai da yawa shi ya fi morewa duniya sai ya kafa hujja da ayar da ke cikin suratul nur Allah madaukin sarki yake cewa wa anke kul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imadikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli in yakunu fuqara idan masu ma'aurata mai shirin yin mai shirin aure ko ƙara aure ko ƙara ta uku da ta hudu sun kasance talakawa ne to sakamakon ƙara auren da zai yi malar wani ce yi gudu himun lamurin fasli Allah ma zai wadata shi ne malar wani kita kaga shi almamu shafi yana nufin ƙara aure ne sababin talauci malar wani ce ba haka bane kuskure ne ba mu yadda ba ai ƙara aure ne sababin wadata kuma wannan yana ga a hankali ce mana wanda ya fi shi gaskiya da yanzu ina in ka zo ka samu mai shagon anguwar ku ya baka dattin wanda aka fi baki zai ya ga masu mata wuri hudu ko uku daga masu kwanan zaune minus one wanda akwai minus one minus one shine shi sai gama makarantu zai fara magana na wurin minus one kenan shi kuma zero shine wanda an fara yunkuri eh laptop din ya dan fara kawowa akwai gaba ɗaya da waya kwanaki ne zero akwai minus one akwai zero sannan sai ka zo mai ɗaya mai biyu mai uku to ka je kuma mai shago anguwar ko mai wainar anguwar ka ce ta ba ka lissa wanda ke neman ki ka gani za a gani masu karancin iyalan su ne rigimammu su suka fi cin bashi su suka fi cin bashi da za a samu likitoci a ce su gwada mazaje a fitar da wakilin waya ta hawa tsakanin mai ɗaya da mai biyu da mai uku da mai hudu za ka sha mamakin rasuwar da masu sai ɗin za ka hankalin ki a tashe saboda in safarin safara wa in hazat haza a wa in hazat haza wa in mata mata wa in gabat gaba wa in gabi mata gabi ba haka ne ma ba a sha biyar faɗa in yi tafiya in sai tafiya yi tafiya sai in ba ta nan ba yi nan ko ka gan shi baki ba ne ba shi ba ne kurwa-kurwar shi ce inda ita ba ta na sannan suka ce da ta fara haila shi ma ya fara shi da malin suke cewa namiji ma na haila hayaya in yana da mace daya yaushe zai fara radda ta fara yaushe zai tafiya radda ta sauki malar ba ne ce to shi wannan zai matogarin ne ana tare da shi amma ɗaya ayar ba haka take nuna ba game da jimhur suka take amma kuma maganar shi ta ci ta kama hankali ko ta bi zama abin karɓa a wajen malamai in an kwatanta da maganar imamu shafi'i tare da cewa maganar shi ko magana ce da za a yarda ita in an kwatanta da maganar tunku wani kuma sana a wannan ba hadisi ba ne kuma ba hadisi ba ne Eh haramun ne, wannan an yi cewa wani tare ya masa shigo harama, in ma ya gagari lokal gaban da jiha kenan. Wannan hana shi za a yi, masu daura suke ba za su daura ba. Ya bar matar da wahala da ciyar da kanta ce ɗawainiyar ƴaƴa ya ɗan samu wata dubu ashirin ko ya ga sakin irin shi. An zai ta ga wata sakin wawa. Shi da kanki zai faɗa ba. sai ko ni suku hau min nan kenan irin wannan gwamnati sai ta hana shi a je a samu dangin matar a ce kansu baya in suka nace za su bar a sanar da jama'ar gari kar wanda ya je daura wurin kan liman ya je kar wanda ya je a kyale shi saboda ya kasa rike waccan waccan magana da ake cewa hadisi a magana ce wanda aka ce kusan yahudu suka kirkire ta wai talauci ya dame ka ka kara wuri eh za ka yi kallon kamar waccan ayar iya kunu ko kara yi kuni yi kunna mun falli amma dole akwai abin da za a gina maganar a kai shi yasa shi annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba irin wannan ya faɗa ba da cikin abin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi cewa mutane uku Allah na taimakon sun dai da gaske suke daga ciki akwai mai neman aure kaga kenan lokacin da yake harama dole yana kokarin tattara abin da yake da shi dan abin da ya samu to sai Allah sai samu sai sa mai albarka dan kadan da sai ai hijja amma da bai da komai ba yana samu albarka Allah yana sa albarka a babu ne a ta yi talaucin mana masha Allah talauci ne zai albarka to ta yaya ya ce ba za iya bayani ba to da kawai ce ba magana ba sai za a dubar da ita Al'amu shafi da yake cewa Allah takura iyalukum abinda wannan aya take nufi in kuka auri mace ɗaya ita kadai to iyalanku ba za su yi yawa ba فدل على أن قلة العيال أولى sai wannan yake nuni da cewa karancin iyalai shi yafi kuma wannan in ka ɗauki al'umma za ka iya samun akasin haka za ka iya samun wani matar shi ɗaya amma ƴaƴan shi sun fi mai mata kuma tare suka yi aure mai mata biyu ya'yan su na mai mata uku kuma tare suka yi aure bashi da ma ya riga shi za a iya samu duk da zai iya zama ƙila nadir ko kuma a kan ƙila sai aka ce karka da shafi'i rahimahullahu ta'ala zalik al-imamu shafi'i ya faɗi wannan magana Allah madaukakin sarki ya maki rahama wa qala qahu jumhurul mufassirin min as-salafi wal khalaf sai dai gamayya mafi yawan malaman tafsiri sun saba wa Imam Shafi'i anan daga cikin salaf magabata na gari wal khalaf da waɗanda suka biyo baya kamar su Imam Albani da suka zo daga baya baya kenan wa qalu suka ce ma'anar aya abinda ayar take nufi shine zalika adina Allah ta juru in kuka taƙaitu ga mace ɗaya saboda ba ku da halin biyu da uku da hudu to wannan shine ya fi kusa da ba za ku yi zalunci ba lokacin da mutum zai a wurin mace ta biyu babban abin da ake so ya adalci a ciki a safiyar sun abubuwa ne guda hudu su ne na tilasta ya yi ya tabbatar zai iya adalci ko ya samu kyakkyawan zaton zai iya adalci in ba zai iya adalci a ɗaya daga ciki ba to kar ya ƙara don ƙarawar halaka ce shi a wajen yi kaga na ɗaya masa adalci wajen ciyarwa in ce ciyarwa shi ne ya ciyar da su har su koshi ba ya ciyar da su daidai da daidai ba na taɓa jin labarin wani mutum a wajen bauchi ko mai duguri ko wani mutum mai mugunci ya kan ci ciyar shinkafa da tsada kawai da kiran din minar wannan fala da guda ashirin da kudin nan zai zo ne me gaske wata wannan babbar mai ƴaƴa ashirin din nan guda biyu ƴaƴa arba'in to yanki ma da ta so ita ma tana shiga mancin rabin mudu sai ka auro irin ta ta bayan ma sun haka zai gwango ɗaya ya ishe ka gwango sai da kuma wannan mudu take ci to adalci a wurin shine ka ba wannan mudu ka ba wannan gwangwani sai ka ba wannan kudin dafa mudu ka ba wannan kudin dafa gwangwani saboda ita wannan mudu ne zai kai ta balan ka mai da wannan gwango ne balan din ta ko ba da ma ka mai da ita wajen iyayenta sai dai in ka sa mata sharadin in tana da mugun kifi maka bayani sai suka ki maka bayani a lokacin ka iya mai da ita yau da ita su baka kudin ka amma ka ce da ya ba wannan jiki saboda an san kowa ma normal ne kowa noman ne ba a da matsala a nan to in ta zama haka to shine sai ya zama da lalura haka mutum zai ciyar da ita ya shayar da su ya ciyar da su ya shayar da su ya tafatar da su ya zama daidai wa daida yufid zu sa'atin min sa'ati gwargwadon abin da yake ne to sannan ana so ya adalci a wajen tufafi in dai masu tufafi ya zama akwai adalci adalci ba zama kala ɗaya ba kimar abin da zama iri ɗaya kimar abin da zama iri ɗaya wannan da ce ita a tamfa take so wannan da ce laifi take so shi kenan babu matsala na ware kuɗi ne dubu hudu dubu laifin dubu hudu a tamfar dubu hudu ba matsala ya yi amma da ta ce laifi zai take to a siyo mata na sha biyar ita kuma wannan a tamfa a siyo mata da dubu hudu akwai zalunci to sannan wurin zama shi ma za ka daidaita su a wurin zama to sannan sai kuma rabon kwana wani su ne rukunnan daidaito tsakanin ma'aurata amma a daidaita su a so wannan hamsin wannan hamsin Allah ya ce walan tasafihu an ta'adilu bainan nisa'i walau harasu ba za ku taba iya daidaita matan ku a soyayya ba ko kun yi sha'awar yin haka iya adalcin da za ka yi musu a soyayya shine wannan wannan kana son ta hamsin da ɗaya cikin ɗaya wannan kuma arba'in da tara ita wanda ake so arba'in da tara ta yi haƙuri za duka fadlun layi yuke mai yasha ita kuma wanda ake so hamsin da ɗaya to kace alfahari la tafara inna allaha la yuhibbu alfarihi ba a san alfahari kar ta rika cika baki tana yi ita ba dama sa'a ne aka samu to wannan yake ma'anar ayar a wajen jumhur zalika adana an la tajuru wannan shi yake kusa ba za ku yi zalunci ba yanzu lissafi mai mata ɗaya wanda zargi kuma za ka yakan cewa baya adalci a rabon kwana shi da ma ba sai da matsala ne ba wani zargin shi da lafi ko ka zarge shi ya ƙi yin adalci a wurin zama to da ya za ka ga ɗaya shi bai da ba abin zargi a wurin to kaga shi yanzu ba ruwan shi da waɗannan abaye sannan wadata ne sannan shi ya fi kusa da ba za ku karkata ga ɗaya ba ya yi matsalar shi zai mata shi ɗaya amma ya karkata wajenta sai dai karkata inda ya baki ya karkata idan ya hutar zuba da man ya yi bai karkata can mutu a na dai karkata ya nido ana bal ya nido ilaiha fa innahu yuqalu domin a larabta ana cewa ala rajul yaqulu mutum na mu'adar rajul mutum ya talauci a mutum ya yi zalunci shine ala yaqulu mutum ya yi zalunci yaqulu idan ma da wajara in ya abin nan in ya in in ma da in ya karkata a wuri ɗaya zai ya karkata a ban a guda ɗaya ya ce jara fulani ai kowa ne ya yi zalunci cikin abin da yake aikatawa a tsakanin matan shi ko kuma a ce mala fulani wani ya karkata zuwa ga wata guda ɗaya daga cikin matan shi wannan filin abin da yake nuna mana fili ne da yake da mudari ya iya tantance abin da yake nufi akwai mana ya ni kamar mu ce ala ya ulu ala ya yi kaga da ya kunke na sai zama masdarin shi ne aida akwai kuma ala ya ulu da wawo shi kuma masana sai zama a aulu don an ce ala ya aulu wa aulan zalunci kenan gyara ya juru jauran zalama ya zile musulman amma ala ya ilu ailan ko ailatan shi ne ke takara wa tata ya talauce ya zama murkaci ya zai miskini fakiri to can da aka ce zalika atina Allah ta rulu kaga sai koma zuwa ga ada ya rulu aulan zalama yuslimu kenan shi da babu shafi sai fasara ta kan a ada ne ya yilu ailatan ya karkata ne ko tare iyali daga nan to shine yake cewa zalika adana فإنه يقال عاد الرجل يقول أنا شو عاد الرجل متمن ياي زالم يقول ينا زالم إذا مال وجاره ومنه عون الفرائض daga ciki akwai matsala da ake cimmawa a baki na gado da ake ce mata aulu aulu shine adadin kasan da ake da shi ya kasa adadin masu ɗibar kasan to ka san ka sai ka ƙara ma kasan yawa kamar yanzu misali kayan baki mutane mutane mutum goma kuma minerals din da kake da ita kwalba tara ce inda a ciki za ka yi mixin sai ka zazzage ta a wani baho guda ɗaya sai ka ciko kwalba ɗaya da ruwa sai ka loda sai ka ɗauko ta tsohon kwalba ka wanke sai ka ɗuɗɗura musu ba wanda zai gane kwalba tara ce ta zama goma sai ta godiya kan aka ɗaure kwalba goma haka ita ya za a yi to kaga wannan shine aure hakikata yanka kalla an dan cuce su ba za su shata da gas din ce ya kamata ba an dan rage mata wani abu na kwali to ire irin wannan shine aure kaga da zawawun din kenan wa da anna tihama hazada saboda adadin kasan ya kawo wa yukadu ana cewa ana ya'idu ailatan idza hada lallai shine hakikanin larabci ana ya talauci ya'idu yana talaucewa ailatan talauci idza hada qala ta'ala wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha'a Allah madaukakin sarki yana cewa wa in khiftum ailatan in kun ji tsoron talauci wannan abin ya faru aya ce da Allah madaukin sarki sa aka karanta aka wanda ya biyo bayan sako da Annabi sallallahu ya aika ya aika Abubakar da shi a aikin haji a shekara ta tara bayan hijira Annabi sallallahu ya aiki Abubakar da saƙo ya je a taron aikin hajji ya karanta bayan sai na riba karin ya tafi sai ya kira a jin dan abin da ke ce mashi ga suratul baqara suratul bara'a ku je ku ka ku karanta wa mutane a wata bara ke ta sai na je ke ta ya sunna in na je na cimma abubakar in karbi jagoran tafiyar da ne ce mashi a'a kana karkashin shi shine shugaba har yanzu ban canza shi ba to shine suka je suka karanta cewa Allah madaukakin sarki farkon ayar kenan Allah madaukakin sarki ya haram innamal mushrikuna najas kaga mushrikai najasa ne fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da an har kada su kara kusantar dakin Ka'aba daga shekara ta karan nan na bana dai an gama sun riga sun zo ya ta ko shekara ta goma bayan hijira tun daga ranar aka kafa dokar haramun ne mushrike shiga makka to mutanen makka sai hankalin su ya tashi kace to mu yanzu in aka hana arna shigowa garin nan kasuwancin mu ya lalace da me za mu samu abinci kasan nan ba kasan noma ba ce da kasuwancin aka dogara shine Allah ya ce a karanta musu wa in khiftum ailatan ya ku mutanen makka in har kuna jin tsoron talauci ne saboda na hana shigowar arna makka ba so ku yi kuni kuma za ku min fadli da sannan Allah zai wadata ku daga balanar amma da kare da insha Allah in ya ga dama la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu kada ba ta tambi sai ya ga dama sai iya hana su shigowa kuma ya talauta ku kuma ya yi daidai kuma dole ku gode da in shakartum la azidan lakum kun gode sai ya kara mu to kaga ya kai da kalmar aida ta dauki ana wa kana sha'ir wani mawaki yana cewa ce me wakar shi ne wani uhaiha ibn hallaj al-awdi shine yake wannan baitin yake cewa wa ma yadri faqiru matakina shi kada ka yi san yaushe zai wadata ba yace yaushe ne wadatar shi za ta zo kada ka yi sani ba wa ma ya dari laka hiyo mata ya hiyo shi ma mawadaci shi ko bai san yaushe ne zai zama mabukaci ba kaga sai amfani da kalmar ya hiyo yace ya hulu ba kamar yadda jarir wani mawaki yake ga Allah nazzala fil kitabi fariidatan libn as-sabil wa lil faqir al-ahid ya Allah nazzala fil kitabi fariida Allah shi ne ya saukar da wajabci da tila kuma da rabu ayyananne a cikin alqur'ani yace libn as-sabil ya warewa mataki innama sadaqatul lil fuqara wal masakin yake isharar suratul tauba yace wal faqir al-ahid da kuma talaka putik yan bayan kalmar a'il kamar yadda Allah bai kin sarki ke cewa suratul duha wa wajadaka a'ilan agana Allah ya same ka rasuna mabukaci talaka baka da komai ba agana sai ya wadata ka haka kenan wannan duka suna yi ne kan farkani da cewa a fassar da nan shi ya yi ba sai ba kuma wannan jalala ce akwai akwai kurakurai a bishiyar akwai malin zaman bata gaba a imamun kisayi yana da wani littafi da ya same suna la'anul khassa akwai la'am akwai la'anul khassa shine wanda kake ga ya kai koluluwa sai ya kuskure kuma wannan ana samu ne kulli jawadin kabuwa bi yadda doki ya zama ɗin garma akwai da zai kuskure abu da faraj an yana da wani kalmi suna akhbarul hamqa wai na ce hamaka shi ne wawanci ya tattauna me wawanci ya wawanci yake ya siffar wawaye take shi ne ke faɗar wata magana yake cewa duk yadda mutum ya kai ga wayo akwai rashin da iya wawanci ko a cikin minti ɗaya ne kuma shi da kai zai yi ankara shi da kai zai koma ya rika mamakin ni wace irin wauta ne har kaza ma ya faru shi ne ba zai zargi kowa ba to kaga shi yadda mutum ya kai ga wayau da sauransu in ka cire annabawa to sauran mutane ka yi samun da wani abu mai kama da haka da yace wa ma yadar fakiru a wa ma yadar la ganiyu mata ya yi ayya ta to ya tafi yaushe ne ne ko ka su yaushe zai talauci wa ma kasaratu da iyali amma ya waitar iyali fa dai min hada wala min hada ba sha'ata ba sha'ata maganar ya ana ya hulu aulan ko ana ya ilu ailatan ko ailan bai da alaƙa da yawaitar iyali ko ƙarancin iyali so da haka iyali suna da yawa iyali ba su da yawa ba su da alaƙa da wannan wannan wani baki ne zai zama kai shi ban shi annabi sallallahu alaihi wa sallama kwaɗaitarwa ma ya rika yi a yi auren a hayayyafa a haifin nagari sai ya rika alfahari da mutane kirkin cikin muratan ya ma da mutu wannan bayanan ya ce walakin da gomin afa'al sai dai za a same shi ne daga afa'ala shi ne a'ada yukado a'adar rajulu ya yi mutumin ya tsiyace ko ya talauce idan ka tura iyalo in har ana a'adar rajulu mutumin iyalan shi sun yawa ya ilu iyalan shi na yawa idan ka tura iyalu in iyalan shi suka yawaita yasu da alfana wa atmara kamar za a ke zuwa ce tsara kulanun albana wani ya zama albana ana albar shi ne mutumin da yake da nono da yawa idan tsara za laflin wa tamri da ce albana in yana da nono da ya tara ko kuma atmara in yana da dabino da ya tara kuma kenan inda ana so ne a yi amfani da waccan kalma kuma da imam shafi yake shara da ta ce a ala ta ciro daga a ala zalika adina allah ta'ilu da ta ce ta'ilu ba ta'ulu ba ko da tafsir tafsir ko da ce haka yi to wannan ba cewa allah ta'ulu la allah ta'ilu ba wai ta'ilu ba ba ta'ulu shine yake cewa hada huwa qawlu ahli lugha wannan ita ce maganar malaman lugha ya ce da kake duba al-qamusul muhit ta Fairuz Abadi Fairuz Abadi wani hamshakin malami ne da ya rubuta kamus ita mai suna al-qamusul muhit daga baya Abu Al-Zahidi Al-Husaini ya zo ya ɗauki kamus ɗin ya yi mai sharhi wanda a tari a duniya yanzu ko da a wasu yarika barna a larabci da babu wanda yake shi ba ka da dictionary na larabci ko kamus na larabci da ya kai sharhin wannan alƙabus da muhimmin yawa ya sani suna tajul arus yana da juzi'i guda arba'in bolum bolum guda arba'in kalma ɗaya zai iya mata shafi goma sha biyar kawai yana bayanin ma'anonin da ta zo da sai ga ya turo ma'anoni ashirin talatin a cikin kalma ɗaya tana zuwa da ma'anar kaza kamar yadda Allah yake tana zuwa da ma'anar kaza kamar yadda Annabi yake tana zuwa da ma'anar kaza kamar yadda wani balarabin kauye a jahiliya ya faɗa kamar yadda wani mai hudu ba ya faɗa kuma ma tana zuwa da ma'ana kaza a irin zamanin mu ne volume arba'in a bugun da wata matsala a akwai taimaki kuma duk shinari zai koya maka sallah na alwala kawai ma'anonin kalmomi yake koya maka da lada wannan da kada yuni ga matsayi irin na harshen larabci kada wahidi bi wa tsisi al-imam wahidi yana zai tabi mai suna al-basir yace wa ma'ana ta'ulu ma'anar ta'ulu tamilu wa taju ku karkata zalika adana an la ta'ulu auren mata daya shi yafi kusa da ba za ku karkata ga wata kubar wata ba wata zaru haka da mu'allaq kenan wata juru kuma auren mace ce shi kusa da ba za ku zalunci wata ba illa ba ita kadai ce inda jami'i ahli tafsir wal lugha a wajen mafi yawan malaman tafsiri da lugha wa ruya wa rawa zalik wa ruya zalika marfu'a yace kai an ma ruwaito wannan marfu'i rawat aisha sai da aisha ta ruwaito radiyallahu anha ya sa labba yake ta kalabun abi hatim ibn abi hatim ya tattauna kan wannan riwayar ta Aisha kana ali yace ni na ji Abu Hatim Abu Hatim ar-Razi kenan dan shi ke cewa na ji baba na yana cewa hada hadithun khatabun in dai kace wannan hadisin marfu'i ne annabi ne ya faɗa to kai kuskure yace baba na ali yace wasahihu ana Aisha ta mawqufun hadisin ingantacce ne amma in ka bar shi a matsayin hadisin a wajen Aisha aka ji yace za ka iya duba al-Jubul Mansur fi tafsir bil Ma'thur na al-Imam Suyuti a juz'i na biyu shafi ɗari hudu da talatin. Yace Aisha radiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wa sallam ta ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ibn al-mundir ya fitar da shi ibn abi hatim din ma ya fitar da shi haka ibn hibban da sauran su sun fitar da shi yake cewa Allah ta hudu aisha take ta annabi ya ce Allah ta hudu abin da yake nufi kana la ta suru ai dan kada ku yi salu sai ku takaitu a guda daya wa ruya an waito la ta hilu kada ku karkata ba za ni zama dai kawai nan cewa mawquf ne aisha ce ta faɗa kana yace wa hada qawlu ibn abbas wannan magana ce ta abdullahi dan abbas wal hasan da al hasan al basri wa qatada da qatada wa rabi wa sutti wa ibn malik da ibn malik shi wannan ibn malik ana ce mai ibn malik ana ce mashi kuma abu malik shine gaswan al-ghifari sunan shi kenan gaswan al-ghifari to shi ma haka ya fada wa ikrima da ikrima ibn abi jahal wal farra yani imam al farra wannan malami ne na luga ya haife shi a kufa kuma su ne figafigan makarantar nahau da mutanen kufa su ne su ne suka kafa ta wal zajjal wa ibn qutayba wa ibn al akhbari duka yana mushakan malaman matsayar su kenan in kana son bayanansu za ka iya koma zuwa ga tafsirin ibn kathir karkashin wannan aya in ka dai juzuki na daya da ibn kathir al-mujallad al-awwal shi mujallali hudun karkashin tafsirin wannan aya za ka ga wayannan bayanan jiya sai yana wannan shakan malama za ka kenan shi malamin da ya ta hakikin yake cewa a nan aka yi tarayya tsakanin wayancan malamai da ibn qayyim da ibn kathir kenan qultu an dawo maganar ibn al-qayyim kenan shi ya kaga tsabar adalci duk wancan bayanin da ya da da matsayin da imam shafi'i ba ita bace matsayin shi amma saboda adalci bari ya kawo ibn al-qayyim ce to ni kuma sai na ce wa yadullu ala ta'ayyuni hadha al-ma'ana min al-aya yana nuni ga ayyana wannan ma'ana daga aya mana wannan abin da aka faɗa za a iya ciro shi ma daga ayar kai tsaye wa in kana ما ذكره الشافعي لغة أه وإن كان ما ذكره الشافعي لغة حكاها الفراء عن الكسائي كود يجي wannan maganar wannan abin da Imam Shafi'i ya ambata wani harshe ne daga cikin harsuna na Larabci da Al-Imam Shafi'i ya hakaito wanda Al-Imam Farra ya hakaito haka Al-Imam Kisai shi ma ya hakaito na abin da yake so ya nuna imam ibn al-qayyim dan kar a ce ayya ai abin da yasa suka ki goyen bayan al-imam shafi'i ba su san da waye dogara ba ko kuma a'a sun rena kwarewar shi a nahau amma ga manya-manya a nahau ga abin da suka ci shi na da ibn al-qayyim yake to bari a dan karawa maganar haske shi imamu shafi'i shi kadai aka faɗa a nan ya ce kaza to bayan shi ma alimamul farra ya fada alimamul farra an haife shi a hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 144 ya rasu a shekara ta 207 ko kuma 215 ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman nahau ana ce mashi alfarra'u ne kalmar farra tana nufin gyara zance saboda iya maganar shi yake ce mai malam farrawo malami ne na fiqhu malami ne na harshe malami ne na fiqhu lugha malami ne na ilmul falak asro astronomy sannan malami ne na kwarewa na rubuce rubuce haka al-imam al-kisadi shi al-imam al-kisadi shi kuma gwani ne kai ta mazhir al-farra shi al-imam al-kisadi har karatu yayi a wajen malakale wanda suka kafa makarantar basra amma shi da alfarra da al'amur kisa'i su ne jagorori rukunai ne a makarantar nahawun kufa shi al'amur kisa'i malami ne na luga sannan malami ne na alkurani kowa ya san har riwayoyi guda biyu yana da shi yana da riwayar ibn al-harith ko kuma riwayar abu al-harith ko da hafsun duri riwayoyin shi shi yasa ranar da ya rasu aka rufe shi wani yake cewa an rika larabci kuma an rika qur'ani kamar yana sai ce daga mutuwar kisa'i da qur'ani da larabci sun mutu sai dai wanda suka iya a bayan gwanaye ne na gani da faɗa akwai malamai da suka rika yaba musu har alimamu shafi yake cewa duk wanda kaga ya kware a na'au to ko ya ki ko ya so iyalin kisa'i ne dole ya bi bayan kisa'i kamar yadda sai idan aka je lahira na ce wa wa za a ba tutar na hauta ta ba kisa'i ya rike a ba kisa'i in ya rike sauran masu na hau kuma to sai su ta bi ya rasu a shekara ta ɗari da tamanin da tara bayan hijira to kaga shi ma yana da wannan fahimta kenan duk da barewar shi a kasancewar shi gwani a larabci amma kuma sai a kirga wannan cikin kurakuran shi annahu kana shi ya ce wa min sahabati man yaqulu daga cikin sahabbai ma akwai masu cewa ana yaqulu idza kasura iyadu ana yaqulu ana ya tare iyali yaqulu yana tare iyali idza kasura iyadu in iyalai suka tafi yawa shike da zalika adana an za ta umu wannan ya fi kusa da kada ku tara iyali kenan ku auri mace daya dan kada ku tara iyali dan kada ku sha wuyan duniya kada kike sa'i al-imam al-kisai yace wa huwa lugatun fasihatun kuma wannan wata duga ce ne cike da fasaha yace sami'tu hamil al-arab na ji ta daga larabawa kaga ki ya ji ta daga wasu larabawa ya yadda amma malamai sun ji ta daga gare shi su kuma basu yadda ba ko kuma sun ji ta daga wasu larabawa da ya ji daga gare su kuma basu yadda ba lakin ta ayyana da awwalu da wujuhin da yawan kai ya dawo yace sai dai in ka tattara maganganun guda biyu zalika adana an la ta'ulu shin yana nufin wannan ya fi kusa akan kada ku tare iyali dan kar ku shawo yan duniya fahimtar al-imamu shafi'i da al-farra da al-kisai ko kuma zalika adana Allah ta'udu haka ya fi kusa akan kada ku karkata ga wata ko ku zalunci wata cikin matan da kuke aure da su fiye da ɗaya shi ma da yake cewa mu ne za mu ayyana ke zake ta ayyana al'awar bi wujuhi na farkon za mu ɗauka cewa ya juru ta juru kenan ya fi kusa akan kada ku zalunci shi ne na farko ko kuma na shafi sai ya zama shine na biyu ya fi kusa akan kada ku tare iyali to sai ke cewa na farkon za mu ayyana na farkon za mu ɗauka saboda wasu fuskoki da ke tafi fuskar farko a adu'a fuska ta farko annahul ma'rufu fil lugha shine sananne a harshe in an ce ala yahudu abinda aka sani a harshen larabci shine zalama yazlim jara ya turu ma da ya miru haka muka san shi a harkar larabci ya yi zalunci allazi la ya kadu yuqrahu siwahu ibn lukai ne yake cewa saura kirisma a ce ba wata fahimta da ba wannan ba amma ka ga hanaran zuwa abin da yake so yace kamar karanti duk sanda aka kawo ala tana nufin ala yahuda ana nufin zalunci ne ba yawan iyali ba hanaran zuwa sai magana da imamu al-imamu shafi'i yake cewa alladhi la yakadu yuqrafu siwa wanda saura kirin a ce ma ba za a iya sanin wata ma'ana ba in ba wannan ba wala yuqrafu ala yahudu idza kasura iyalu yace mu dai a larabci ba mu san an san in an ce ala yahudu wai ana nufin in ya tara iyali illa bi hikayatil kisa'i sai dai a hikayar da kisa'i ya kawo to wasa'iru wasa'iri ahli lugati ala khilafihi ko wasa'iru ahalin lokaci ala khilafi sauran malaman harshe suna kan sabanin nashi haka sun ka tattara malaman harshe su kuma sun saba mai kisahi kaga ko ɗin rigima da sarkin yawa ai ya sarkin kai shi kaɗai a can bangaren nan kana da dubunnai ko miliyoyi ana mai kisahi kuma ai dole ya hakura nan dai kam an rinjaye shi wanda ya ce fuskar farko kenan muna tare da cewa zalika adana Allah ta'ulu abinda take nufi shine in kuka ɗauki ga mace ɗaya a lokacin da ba za ku iya fiye da ɗaya ba to ya fi kusa da kada ku yi zalunci shi dai ba ku kariya akan ba za ku yi zalunci ba asani fuska ta biyu mana yake cewa anna hada marwiyun an annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi aka ruwaito daga annabi kira da amincin Allah su tabbata gare shi walau kana min al-gara'ib fa innahu yasluhu lit-tarjih domin inda hakan zai kasance daga walau kana min al-gara'i da ya kasance daga matan da aka audo ne daga waje to bai da wuyar kudin tarjihi to zai iya yiwuwa ko zai iya gyaruwa ko kyautatuwar a rinjayar abin da yake nufi wannan maganar ta cewa in kuka takaitu ga mace ɗaya a yanayin da ba za ku iya sama da haka ba shi ya fi kusa a kan kada ku yi zalunci ku shi aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam na ɗaya dai yana ishara zuwa ga wancan hadisin da wasu suka ce marfu'i ne wasu suka ce mawqufi ne har ga maganar ibnu abi hatim mun kawo cewa hadisin ingantacce ne in mun dauke shi a matsayin mawqufi ko ma ta yaya ne dai muna da hadisi ishara shi ta farko kenan ishara ta biyu abinda Imam Bukhari ya fitar a cikin kitabut tafsir karkashin fassara ta wannan aya lokaci ya tafi muka kira mu karanta bai iya daukan lokaci wanda yake fuska ta biyu fuska ta uku a nan Umar wiyu na Aisha ta wani Abbas an ruwaito daga Aisha da Abdullahi na Abbas har ila yana kira ga wannan din da wani shi da kuma wancan walam yuqlam lahumu mukhalifun min al-mufassirina kuma mu gaskiya mu san wanda ya saba mata daga cikin malaman tafsiri ba bisa wannan fassarar da suke wa garga da hakim Abu Abdullah har ma al-Imam Hakim Abu Abdullah mai saburi yake cewa تفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع fassarar da sahabi zai ma wata aya a lokacin da ba ma da hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye to yana da hukuncin abin da annabi ya faɗa ne to tun da kuma da na dan abbas habrul umma ko hibrul umma ga sayyida aisha amma ta je kan kuwa san kan kacce to ga inda suka karkata to kuma zuwa za ka karkata wajen su inda dalala ce da matsayi da girma sai suna da shi a ilimi sun samu shaida za ka ce mu muna tare da addinin da waɗannan manya-manyan sahabban guda biyu suke da shi suke tare da shi sai da aisha rabbi launa da lai na abban arraju na hudu yake cewa annal adillata allati zakarnaha an istihbabi tazawwujil waludi dalilan da muka ambata a baya waɗanda suke nuni ga mustahabbancin matar da ke yawan haihuwa in an zo auren ma ka mun mutu bayani a baya a duba mai yawan haihuwa ga wanda aka auna ko gado ya nuna yan biyu uku wanda za ta rika haihuwa to ka aje ta ka aje ta ita ka aure ta wanda ita kuma an gano da gwaji ko tarihi ko gado yan sai dai za ta rika haihuwa to za ta aure ta gurgudun ta haihuwa goma ya arba'in ma sai ka huta shi kenan ka ga ba dai hada maka junudun mujannada shikenan ka sai ka zama cikin in kai babban aikin da kawai ka nemi taimakon Allah ka tarbiyyantar da su ko ba su wuce adadin da Allah ne ka ka taimakon ka ba ba su wuce ba su karfin shi ba zai sa maka hannu zai ba ka gudunmawar shi da kariyar shi to ka ga mun mutu a baya dalilai da suke nuni ga mustahabbancin mace mai yawan haihuwa wa ikhbarin nabi sallallahu alaihi wa sallam mun mutu ba da labarin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya annahu yukasibu bi ummati al umama yawm al qiyamah zai riga alfahari da nagartattu masu yawa da cikin al'ummar ranar al qiyama malaki to in ka dauko wadancan dalilan ya ruddu hada tafsira wadancan dalilan da ke umarnin mu da auren mata masu haihuwa ya rushe fahimtar al-Imam Shafi'i za ka yanzu shi hadisai da masu yawa an ba shafi yawa kawai an mashi yawa an riga an rufe ba su abin da zai iya yi yana saboda ne lokaci sai mu dakata nan nan da sai mu darasi na gaba sai mu sauran dalilan da sha'ima ibn al-qayyim da ci gaba da kawowa sannan inda yiwuwar mu koma wancan hadisan da ke cikin bukatin da cikin kitabun tafsir sai mu koma wajen su inda yake na daidai Allah ba ta nafsu da ke ciki Allah shi ya fi musu da Allah Allah kuma wani hamdika ashir Allah ila illa anta sarautu ila wala hawla wala quwwata illa billah assalamu alaikum Thank you.